كريم يخلق ما يشاء ويختار ما كان لعباده الخيرة سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد الفعال لما يريد واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فللجمعة آداب وأحكام يجب على كل مسلم العمل بها واغتنام الأجر والفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى وفي خطبتنا اليوم سنذكر إن شاء الله شيئا من آداب الجمعة دلالة على الخير فالدال على الخير كفائله فأقول وبالله التوفيق ومن آداب يوم الجمعة استحباب قراءة الإمام سورة السجدة وسورة الإنسان في فجر يوم الجمعة كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع ذلك ثانيا استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها ثالثا الأمر بالاغتسال فيه وهو أمر مؤكد جدا ويرى بعض العلماء وجوب الغسل يوم الجمعة رابعا استحباب مس الطيب ولبس أحسن الثياب خامسا التفكير إليها أي الذهاب إليها قبل دخول وقتها بزمن سادسا صلاة ما تيسر من النافلة عند دخول المسجد سابعا قطع الكلام والعبث بمس الحسى ونحوها خصوصا إذا خرج الإمام للخطبة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت وفي رواية من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له الحديث رواه أبو داود ثامنا إذا دخل والإمام يخطب يسلم ركعتين خفيفتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما رواه مسلم تاسعا يكره تخطي رقاب الناس والتفرقة بينهم عاشرا يحرم البيع والشراء عند النداء لها كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الساعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ومن آداب يوم الجمعة الإكثار من الدعاء يومها لأن بها ساعة الإجابة من صادفها يسأل الله سبحانه يسأل الله سبحانه وتعالى فيها أعطاه الله ما سأل ومنها أيها الناس الوعيد الشديد لمن ترك اتيان الجمعة تهاونا أو كسلا عباد الله اللهم ألهمنا رشده اللهم ألهمنا, ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا الخطأ والزلل وسددنا في القول والعمل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يوم masu albarka kamar yadda ya gabata satin da ya gabata mun fara bayani a cikin kutubar mu ta satin da ya wuce game da abin da ya shafi falala ta wannan rana mai girma mai albarka ita ce ranar juma'a wanda mun ambaci wasu abubuwa daga cikin abin da suka sawwaka na ayoyi da hadisan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da girma da falala na wannan rana mai albarka dan uwa mun ambaci abin da zamu ambata ba dan su kenan ba sai dai saboda takaitawa a yau insha Allah ta'ala yawa zamu ambaci wasu daga cikin ladabba da ya kamata kowanne musulmi daga cikin mai kiyaye waɗanda suke da alaƙa da wannan rana mai albarka ranar juma'a yawa wannan rana allah mafi sarki ya zaɓe ta ya sharrafa ta ya abuwa ta ya fifita ta a kan sauran ranaku na mako duba da haka yawa allah mafi sarki ya ajiye mata wasu ladubba da ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mu ya yi la'akari da su da kuma kiyaye su waɗannan lantuba da za mu ambata suna da alaƙa ne da ranar juma'ar gaba ɗaya ba da sallar juma'a kaɗai ba saboda haka sai mu kiyaye yan uwa daga cikin lantuban da ya kamata kowanne musulmi ya kiyaye da ranar juma'a akwai karanta suratu sajada da suratul insan alif lam mim tanzilul kitab da kuma hal ata ala al insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura a ranar juma'a sallar asubahi ta ranar juma'a kuma da ya tabbata hadisi ingantacce annabi kira da mutum tsara tabbata a gare shi na karanta haka kamar yadda abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ya rato mana haka wanda hadisi imam muslim ya fitar da shi babban malami shaykhul islam ibn taymiyyah al-harrani yake cewa Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa manzansa tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ya rika karanta waɗannan surori guda biyu a cikin sallar asubahi ta ranar juma'a saboda wasu hikimomi daga cikin hikimar surori ne idan muka kalle su da kyau za mu ga sun tattaro bayanai game da abin da ya shafi na farko halittar ɗan adam wanda ɗan adam na farko an fara halittarsa ne a wace rana ranar juma'a sannan surorin da suke da alaƙa da bayanin wani abin da zai faru na tashin alkiyama akwai bayanan aljanna kamar yadda yake a cikinsu akwai bayanan wuta wanda kamar yadda muka sani yan uwa alkiyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a to manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya so ya tunatar da mu wannan rana ta juma'a irinta makamanciyarta wacce ya ta zo a ƙarshe daga ita babu wata ranar juma'a za ta ƙara maimaituwa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk juma'a idan ta zo dan ya tunatar da kai waccan juma'a din ta ƙarshe sai ya karanta maka waɗannan surori guda biyu ba dan karanta su a cikin sallar asuba wajibi bane shi sa wasu daga cikin malaman fiqh ma suke ganin cewa makaruhi ne limami ya dawoma ya ta karanta su duk juma'a saboda akwai wasu wanda suke ganin cewa dalilin karanta su saboda sujjadar da ake yi ne a cikin sallar asuba ne har suna kira wannan sujjadar da cewa sajadatul juma'a ma'ana sujjadar juma'a shi yasa idan ba su samu damar karanta suratul sajada ba sai su ɗauko wata sura da take akwai sujjada a cikin ta sai su karanta don su sujjada ibn taymiya yake cewa wannan akwai jahilci a ciki akwai rashin fahimtar addini Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa daga cikin ladubba da ya kamata kowanne musulmi ya kiyaye a cikin wannan juma'a rana ta juma'a da albarka shine yawaita salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawaita salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban malami ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah yake faɗa a cikin littafin sa na zabi ma'ad fi hadi khairil ibad yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine sayyidul anami shugaban halittu ita kuma ranar juma'a ita ce sayyidul ayyami shugabar ranaku yace saboda haka yin salati wa sayyidul anami a cikin ranar da take ita ce ranar da take da ake kiranta sayyidul ayyami yana da wata kalala da daraja koriya akan yin salati a ranakun da ba wannan ranar juma'a ba shi yasa ya ci gaba da cewa duk wani alkhairi da wannan al'ummar ta samu tasa to ta same shi ne ta hannunsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi sa Allah kira da mutu tsara tabbata a gare shi yake cewa fa aktiru salati alayya ku yawaita salati a gare ni a wannan rana ta juma'a har sahabbai suke tambayar annabi kira da mutu tsara tabbata a gare shi cewa saboda da ya ga musu haka sai ce musu fa inna salatakum ma'rudatun alayya saboda salatin ku za a rika fitiro min da shi ko da na mutu ina kwanci a kabarina duk lokacin da wani daga cikin al'umma ta yi min salati Allah subhanahu wataala zai ɗauko salatin nan a kawo min a ce wane dan gidan wane dan gari kaza dan uwa kaza ya maka salati ya rasulullah za a ga manzon Allah sunanka da unguwarka da waye kai a ga manzon Allah kai masa salati tsira da mutunci tsara tabbata a gare shi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ilahu wa man yahuddu bi arshihi wa tayyibuna min al-mubarak ahmada saboda haka sai sahabbai suka ce ya rasulullah ta yaya za a bujiro maka da salatin ne bayan a lokacin mun san ƙasa ta cinye namun ka kare diddige sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce musu shin ba ku san cewa ashe ƙasa ba ta cin namun annabawa ba da ni da ku gaba ɗaya duk wanda aka bude shi aka bar ya yake zama in ka je kwana biyar ko shekara ɗaya ko alal akalla wata ɗaya ka je ka tono ka bar sai za ka ga ya zama sai dai ka susuwa kawai amma Allah madaukakin sarki ya ba wa annabawansa da manzannin salama ni kasa ba ta isa ta ci namansu ba idan ka binne annabi shekara dubu ka je ka binne ka tauro shi yadda ka ajiye shi haka za ka tauro shi salawatullahi wa salamu alaihi saboda ka uwa rana ce da ya kamata a ce mu yawaita salati ga manzon sirri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada mu kasa abu yawa kada kada mu nawa ba sai ka zauna a waje guda ka samu tarbi kana jin tarbi kana salati ba a'a a duk inda ka samu kanka kana tafiya ne kana cikin abin hawanka ne kana zama a ofis ne kana sana'ar hannunka ne duk abin da kake uwa ya kasance bakinka yana ɗanye bisa salati wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi saboda salati a wannan rana ɗan uwa ya sha bamban da salati a ranar da ba ranar juma'a kada bisa ka cikin wannan falalar ta wuce a duk sati sau ɗaya kawai take ne to Allah marafin sarki ya samu dace ɗan uwa ladabi na uku abu ne da yake mai kyau dukkanin musulmi kafin ya taho sallar juma'a ya yi wanka wanka irin wankan janaba kamar yadda tabbata wasu daga cikin hadisai irin wankan da take yi idan janaba ta same ka to irin sa zaka idan zaka taho masallacin juma'a annabi kira da mutum tsara tabbata a gare shi ya gaya mana cewa dukkan wanda ya wanka ranar juma'a ya taho masallaci ya sa kaya daga cikin kayan da ya mallaka ya fesa turare idan yana da shi ya shigo cikin masallaci bai tsallake sauran mutane ba ya zauna ya sallaci abin da ya sallata a nanafila liman ya fito ya fara hudu ba ya shiru bai magana ba Allah kai sarki zai gafarta masa zunubinsa daga wannan juma'ar zuwa wata juma'ar da ɗoriyar kwanaki guda hudu za a gafarta masa zunubin kwana nawa kwana goma malamai suka ce wanka ranar juma'a haddinsa ya kusa ya kai wajabci saboda annabi kira da mutum tsara tabbata a gare shi ya ce wankan juma'a wajibi ne ga dukkanin mutumin da ya isa mafarki ma'ana duk mutumin da ya balaga wanka ranar juma'a wajibi ne a kansa sai dai an samu su hadisan da suka ɗauke wata hukuncin daga wajabci suka mai da shi sunna amma sunna ce mai ƙarfi annabi kira da mutum tsara tabbata a gare shi ya ce wanda ya yi alwala ranar juma'a ya to masallaci to hakan ya wadatar masa amma wanda ya wanka falhuslu afdal wanda ya wanka ya to wanka ya falala shi sa ibn qayyim jawziya a cikin littafi na sanan da ake cewa karfin wajabcin wanka ranar juma'a ya fi karfin a wajabcin sallar wujubi a wajen wasu a wajen wasu daga cikin malamai ya lissafa wasu abubuwa da yawa ya ce wanka ranar juma'a karfinsu ya fi karfin waɗancan abubuwan da ya ambata sauraka malamai suka ce wasu daga cikin malamai suka yi tafsiri cewa idan mutum zai to masallaci ranar juma'a to matuƙar babu wani uzurin da zai sa ya hana shi wanka to bai kamata ya to mai wanka ba bai kamata ba wasu daga cikin malama sun shaddada cewa idan mutum yana dauke da wata ra'iha kariha haka wani dan ya ji ya aikin wahala dan mutum da ya aikin wahala zai yi gumi wanda kuma zai haifar da wani wani mara daɗi a jikinsa wanda idan ya shigo masallaci ko wanda suke kusa da shi zai cutar da su da wannan wani suka ce to haramun ne zo masallaci a wani lokaci sai ya ji ya yi wanka amma idan mutum lafiya kalau yake sannan yana da wani uzurin da na hana shi babu laifi a wani sai ya masallaci yan uwa rana ce mai girma mai falala bai kamata ba duka wasa da sakaci da wanka ranar sallar juma'a mutum kawai daga wajen aikinsa wani ma kawai yana cikin aikinsa su zai tuba kayan aikin ne sa kayan gida kawai to masallaci babu ruwansa na kusa da shi da za su zauna kusa da shi yana cutar da su da wari mara daɗi ko abin da ya kamata aka babu babu ruwansa ɗan kuwa wannan ba daidai ba ne Allah subhanahu wataala ya samu da isa abu na hudu akwai a mustahabi ne dukkanin mutumin da zai zo masallaci ya sanya turare idan yana da shi sannan ya sanya tufafi mafiya kyawu daga cikin tufafinsa shi sa ya tabbata annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi tufafi yake warewa na sallar juma'a da sallar idi da kuma tarayyar baki idan an yi baki manya manya tufafi ne na musamman shi ba a sa shi sai za a sallar juma'a saboda yan uwa a lokacin ba kamar yanzu bane kai kana da kaya kala hamsin kala ashirin kala talatin a'a su za ka samu mutum kayansa gaba ɗaya kala uku ne duka abin da ya mallaka kayansa a duniya kala uku ne ko kala biyu to wannan kala uku ko kala biyu shi za ka ɗauka ka ajiye ɗaya daga ciki mafiya kyau ka ware su wannan ba na sa ko da yaushe ba ne sai ranar juma'a idan za a je sallar juma'a saboda girman ranar da sallar da ake a to shi sa idan mutum akwai turare a tattare da shi sai ya shafa babu kuma shi ke na mutum sai ya to a haka Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mu abu na biyar abu ne mai kyau idan mutum zai to masallacin juma'a to ya yi gaggawar tahowa da wuri ya taho a kan lokaci tun da wuri tun lokaci bai kure ba da ranar juma'ar annabi kira da mutum tsara tabbata a gare shi ya raba lokutan kashi kashi ya ce wanda ya gaggawa ya taho sallar juma'a a lokaci da farko Allah maɗaukakin sarki zai ba shi lada tamkar ya samu raƙumi ya soke shi an feɗe shi an yanka rama an raba mutane kyauta ladan da wannan mai aikin ya samu haka Allah zai ba shi ka yanka raƙumi a feɗe shi a raba mutane kyauta kuma kai aikin ne fi sabilillahi ba kai da dan mutane su gani ba ladan da aka ba bai sadakar rakumi haka za a baka idan ka zo a lokacin farko mutumin da ya zo a lokaci na biyu za a bashi lada kamar ya yanka saniya ko sa bijimi ya feɗe shi ya raba naman ga mutane za a bashi lada mutumin da ya zo a lokaci na uku shi kuma annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce faka annama qarraba kafshan aqrab kamar yayi sadaka ne ya nemi kusancin Allah madaukakin sarki da rago da yake karo ragon ba ba kowane irin rago ba ka musu ba a'a rago da yake babba mai kahuhuna wanda yake akwai mai da nama ya yanka shi ya fiye namansa ya bayar sadaka idan ka zo a lokacin uku ladin da za a baka dan uwa idan kai nawa ka to a lokaci na hudu za a baka ladan kamar ka yanka kaza wannan kaza ne mai yawo kamar ka yanka kaza ka fiye kaza ka yanka na ka abin nan ka yanka yanka naman ta ka bada ta sadaka iya abin da za ka samu mutumin da ya zo a lokaci na hudu za a ba shi lada kamar ya yi sadaka ne da kwai ba kaza ba kuma ya zukwanta kamar ka samu kwan kaza na naira talatin da biyar guda ɗaya ka ba da shi sadaka za a ba ka wannan lada kaga ai bahaushe ya ce da babu wanda ba da alal Allah dai ka samu mutumin da ya zo a lokaci na ƙarshe daga lokacin kuma da a wannan lokaci na biyar ya wuce ta yadda wanda aka ba ladan sadaka da ƙwai ya wuce to shi kenan lokaci ya yi da limami zai fito shi ne lokaci na ƙarshe sai a tsira da mutum tsar tabbata a gare shi ce da zarar wannan lokaci ya yi fa idza kharaja al-imam hadarat al-mala'ikatu yastami'una adh-dhikra sai mala'iku su ma sun nannade takardar da suke rubuta wannan attendance din sai sun nannade ta sai su koma gefe suna saurara abin da limami yake faɗa na hudu ba idan ka zo bayan an fara hudu ba ba ba ka da lada ko na kwai ba ka da shi don mutumin da ya zo masallaci lokacin da liman ya hau kan mambar ya fara hudu ba to ya sani wancan ladan da ake bayarwa na rakumi da sa da sauransu kai ko ɗaya ba ka da shi me kake da shi idan ka musu ka yi shi ka samu sallar juma'a yadda ya kamata sai a baka ladan sallar juma'a amma wancan ba ba ka da shi Allah ya dace da ku saboda haka kuwa akwai bukatar mu yi la'akari da zuwa masallaci da wuri musamman ranar juma'a maraba lokutan daga lokacin da aka ce rana ta kullu to zuwa lokacin da gibe zai hukun mamari sai ka raba shi kashi biyar sai ga awanni za ka zo allah ba mu ikon gibatar lokutan don kuwa abu na shida shine a ladabi na shida idan mutum ya shigo masallaci ana bukatar ya sallaci abin da Allah mafi sarki ya yassare masa na sallatar sallolin nafila ba kayyade wa mutum idan cewa idan ka shigo masallacin ranar juma'a ka yi raka'a biyu ko raka'a hudu ko abin da kama da ka ba a'a gwargwadon abin da Allah ya baka dama ka sallata yayi idan za ka yi ta yin sallar nafila tun daga lokacin da ka shigo masallaci har zuwa lokacin da limami zai shigo don fara hutuba yayi shi sa ya tabbata Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa abinda yake haramta wa mutane sallar nafila ranar juma'a shine fitowar limami abinda kuma yake haramta musu zance da labari ko surutu shine fara fitowa saboda haka idan ka shigo masallaci babu laifi ko kai ta sallar nafila ko kai ta karatun alqur'ani ko kai ta zikiri ko kai abin da ya sauka daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sare maka na ibada duk yayi insha Allah ta'ala abu na shida ko na bakwai shine da zarar limami ya hukumman bari yayi sallama an yi kiran sallah to a lokacin ka zance ya haramta yan uwa kowanne irin zance da kake a lokacin ya haramta annabi kira da mutum ƙara tabbata a gare shi ce wanda ya ce da ɗan uwansa yi shiru lokacin da liman yake hudu ba ya yi lagau wata ruwaya aka ce kuma wanda ya lagau fala juma'a tala ba shi da sallar juma'a dan uwa mai amfanin ka zo sallar juma'a su kutum da guda a ce ba ka da ladan sallar juma'a ka zo da kyau ka sauke farali amma lada fa ka kuma baka da kuɗi Allah ya kiyaye ku shi sai ko akwai matsala akwai hadari mai girma ya kasance limami yana hukuba tana surutu wallahi akwai matsala hatta malamai sun yi sabani ko suna annabi Muhammad aka ambata sallallahu alaihi wasallam shin za a salati ko ba za a salati ku kallafa wanda kun san nasoshin da suka suka zo game da aiwa annabi ambaci sunan annabi mutum ya kima salati kun san abin da ya zo na nan game da shi amma malamai suka ce saboda girman hudu ba idan aka wannan masallaci mutum zai yi masallaci aka ambaci sunansa mutum zai mai salati ko ba zai ba wasu suka ce qat'an zai yi shiru ne kawai saboda wannan hadisi wannan hadisin da yazo wasu suka ce a'a zai yi amma salatin zai yi shi ne a cikin zuciyarsa ba tare da ya ba- ya bayyana ba suka ce saboda wanda ya ce da dan uwansa ya shiru me yayi al'amru bil ma'ruf ne, ko ba haka bane ya kuwa yayi amru bil ma'ruf to amma tare da haka aka ce al'amru bil ma'ruf sa lokacin da limami ke ba ba bukatar sai shi ya kuma kai da ba al'amru bil ma'ruf ga kake su kake labarin dan uwanka an bugo maka waya ana hudu ba ka waya kana amsawa ko shakka ba ba wannan akwai hadari a cikin sa Allah ba ku sarki da lafiya abu na bakwai a rubuce kuwa idan limami ya shigo ya fara hudu ba babu laifi idan ka shigo a lokacin ko a waje take za ka iya tashi ke sallah nafila raka a biyu amma ka yi su a takaice wannan babu da ranar juma'a insha Allah ta'ala ba ba hana ba kamar yadda hadisi musulmi nuna abu na tara a annabi kira da mutum tsara tabbata a gare shi ya hana mutum ya zo a makare amma ya kokarin lallai sai ya shigo cikin masallaci ta hanyar tsallake kafaɗin mutane da raba tsakaninsu mutum ya zo a makare amma sai ga yana tsallake wannan ya tsallake wannan ya shigo annabi kira da mace tsara tabbata a gare shi ya ga wani na aikata irin wannan aiki ya dakatar da hudbar ya ce ijlis zauna faqad azaita ka cutar da mutane me yasa idan kana so ka samu gaba ka zo da wuri ba sau da ka ta khafi riqabin nas riqabin nas wannan ba daidai bane lokacin da mutum ya zo masallaci idan kana so ka samu wajen da yake mai kyau ko saurin gaba ko cikin masallaci sai ka zo da wuri amma idan ka zo ba da wuri to ka samu inda ya dace da kai sai ka zauna Allah barkin sarki ya samu dace dan kuwa a gurguje abu na gaba shine a cikin ranar juma'a akwai wata sa'a ko wani lokaci da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labarin cewa babu yadda za a yi bawa ya dace yana roƙon Allah a wani lokaci sai Allah ya amsa masa addu'a sa kowace inci lokaci ne da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi qallilu yana takaita shi ce lokaci ne da yake dan kaɗan amma in dai ka dace ka ɗaga hannunka kana addu'a sai Allah maɗaukai sarki amsa maka wannan addu'ar taka malamai sun ta kai kawo da lokaci ne a ibn hajar al-asqalani a cikin fatawul bari ya ambaci zantuttuka masu yawa kamar yadda imam an-nawawi a cikin al-majmu' wa sharh al shi ma ya ambaci zantuttuka da yawa ibn al-qayyim al-jawziya shi ma ya ambaci a cikin zadul ma'ad ya kawo zantuttuka kamar guda goma sha ɗaya ko abin da ya kamata haka amma dai ya tattare su a cikin guda biyu ya ce guda biyu su ne suka fi gasgatuwa wanda a magabata su suka fi tafiya a kansu na farko shi ne lokacin da limami ya hau kan mambar ya fara kudu ba zuwa lokacin da za a ce assalamu alaikum an gama sallar juma'a lokaci na biyu shi ne lokacin da aka yi sallar la'asar har zuwa lokacin da rana ya tafi wanda wannan lokaci na biyu da na ambata shi ne abin da nusus daga cikin safai da tabi'ai suka fi tafiya a kansa daga lokacin da aka yi sallar la'asar zuwa lokacin da rana ta faɗi akwai lokacin da annabi sira da mutum tsara tabbata a gare shi ce la yusadiquha abdun muslimun qa'imun yusalli yas'alu Allah subhanahu wa ta'ala fiha illa qala Allah subhanahu wa ta'ala iya babu yadda za a yi bawa musulmi ya dace da wannan lokacin yana roƙon Allah sai Allah ya amsa masa wannan abin da yake roƙa to Abu Hurairah yanzu Allah ya tsara tabbata a gare shi ya ga Abdullah bin Salam wannan hadisin kamar da Imam Malik ya rawaito a cikin Muwaffaq sai shi Abdullah bin Salam yake cewa ai na san wannan lokaci ne yace wannan lokaci ne yace shine lokacin karshe na ranar Juma'a shine lokacin da muka ambata sai Abu Hurairah yake ga masa cewa ai Annabi ya ce a cikin hadisin bawa ba zai dace ba yana tsaye yana sallah a lokacin yana roƙon Allah sai Allah ya amsa masa shi kuma lokacin da annabi ya faɗa lokacin da kake faɗa wannan ai ba a sallar nafila a cikinsa bayan sallar azhar ba a sallar nafila sai abdullahi bin salam yake ce masa baka ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ba idan mutum ya zauna ya yi sallah yana jiran wata sallar kamar yana cikin sallah ne idan ka yi sallar azhar ka zauna kana kana jiran sallar azhar a zo a yi Allah mutum sarki zai sa a cigaba da baka lada kamar kana cikin sallah ne har a zo a yi sallar azhar ya ce to ai zaman da kake a masallaci kana tasbihi kana jiran sallar magariba ko abin da ya kama da haka to za a rubuta maka ladan kuma kana sallah ne shi ne abin da annabi yake nufi Allah ba ku sarki ya samu dace Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zunubanmu iyayen da suka rasu Allah madaukakin sarki ya cikan su ya musu rahama mu da muke rayu idan ta mutu Allah ya sa mu cika da imani yan uwa akwai buƙatar addu'o'i na musamman musamman ga yan uwanmu da suke a garuruwan Katsina da Sokoto da Zamfara da wasu daga cikin garuruwan arewacin Najeriya bisa kashe-kashen da ake na baba gaira baba da biyu yan uwa mafi karancin haƙƙin da ɗan uwanka yake da shi akan ka shine kai masa addu'a mafi karanci kenan kamar yadda kowanne ɗaya daga cikin mu labari ya ishi kunnensa ba sau ɗaya ba sau biyu ba cewa ana zuwa ana kashe mutanen nan babu gaira babu dalili za a je a buɗe mutane wuta a ƙona musu gidaje a kwashe musu abinci su ba su san abin da suka yi ba wanda suka yi musu abin ba su san abin da suka bai san abin san abin da suka yi musu wannan abin to ƴan uwa ka kwatanta abin idan da a ce a kanka yake faruwa ko akan wannan to ƴan uwa suna da haƙƙi na musamman akan mu dole ne musu addu'a ƴan uwa ba ganin dawa ne dole ne ke musu addu'a Allah maka kun sarki ya kare su Allah ya kawo musu mafita waɗanda suke da hannu a cikin wannan abu idan masu shirya ne Allah kun sarki ya shirye da su idan ba masu shirya ba ne Allah subhanahu wataala ya mana maganin su Allah ya tarwatsa aniyar su duk lokacin da suka yi kurin cutar da musulmi kada Allah ya ba su dama أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم